بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 27 ga watan jimada thani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da hudu, daidai da shida ga watan mai shekara ta da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kun san malam yana kan warware shubohin da tijjani as-samawi ya kawo da cewa wai saɓanin da sahabbai suka yi ta yi a tsakaninsu wajen fassarar alkur'ani da bayani akan hadisai da saɓani akan harkokin yau da kullum na rayuwa wai waɗannan su ne suka tattaru suka zama ma musulunci matsala da suka haifar da miyagun akidu da mazhabobi da ababe miyagu irin na falsafa da dai sauransu a inda muke jin bala yana mai da martanin wancan maganan da cewa raddi a jimilance wannan ƙarya ne da sahabbai irin saɓanin da suka yi a tsakaninsu saɓani ne wanda har yau ana yi mun buga misali a karatukan da suka gabata cewa saɓani ya kasu gida biyu akwai saɓani na tanawu'i akwai saɓani kuma wanda yake na tazat na karo mun gano wannan da kyau ku yanzu mu a nan za mu ce a ba mu fura kun gane wannan me muke nufi a ba mu fura da nono a dama haka ne idan ka je wani waje ka ce a baka fura me za su baka eh gayan faran za a ɗauko dunkulan gaya a baka ina fatan mun gano wannan da kyau don kana son a dama maka sai sai ka ce masu ne a bani a damu sai ka faɗa a damu a damu fara sannan za a dama maka ko kuma ka je wani waje kana sa a baka gayan furan sai a ce baka me dawo mu anan ka je ka ce kai ka san dawo ina fatan mun gano wannan da kyau abubuwa dai kawai suke kawowa na rashin su waɗancan mutane sun rasa abin da za su yi zagi a kan shi sai a ɗauko wannan abin sai a ce wai la jama'a ku kalla shi ma ya sai zama kayan zagi Allah shi kiyaye to shine mala yake mai da martani daga ciki yace qala shaykhul islam ibnu taymiya babban shehun musulunci ibnu taymiya yace wa ammatu al-ikhtilafi thabiti an mufassir salafi من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب Mala yake cewa gaba ɗayan saɓanin da magabata suka yi wajen tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai to irin wannan saɓani ne na fassara ina fatan mun gano wannan da kyau kamar mala ya buga wani misali da asirat al-mustaqim a baya ko wa tasimu bi hablillahi menene hablullah sai su ce la'ilaha illallah wasu ce ƙor'ani wasu su ce islam kun gano wannan yanzu wannan saɓanin fassarar akwai karo a cikin shi eh to yanzu da yanka ce alƙor'ani shi ne musulunci in ka ce la'ilaha illallah ita ce musulunci da abin da ka ce dai shi ne haka ne to wannan in dai saɓani ne ake kururuwa da cika bakin sahabbai sun yi to hukunci irin saɓanin ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani saɓani ne wanda wannan ya ce halal wannan ya ce haram wannan ya ce musulunci wannan ya ce kafirci ba wannan ba ba sahabin da ya wannan sabanin kwata-kwata in ma an kala masa an ce sun yi ka ce a nuna maka wajen ƙarya ne wannan bayani ka karanta mujimul fatawa jizi na sha uku shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya ومن هنا يظهر أن هذا النوع من الاختلاف هو الغالب على ما ينقل عن الصحابة Malam ya ce abin da zai bayyana maka cikin bayanan da muka gabatar a satattukan da suka gabata zuwa yau. Wannan shine nau'in saɓanin da ya faru kuma mafi rinjaye wanda aka ba da labari cewa sahabbai sun yi fit tafsiri wajen fassaran alkur'ani. La atharar lahu fil ikhtilaf fil istinbat al ahkam min al ayat kuma irin wannan saɓani bai da wani tasiri wajen abin da ya shafi cicciro hukunce-hukunce cikin ayoyin. Ina fatan mun gano wannan da kyau, bai da alaƙa da ƙoƙarin ciro wani hukunci na halal ko na haram, sabai ba su wannan saɓanin ba. Kun gano wannan da kyau ku? Duka saɓanin fa ya ƙare ne a wajen nau'i da salon fassara shi ne kaɗai, amma in ba haka ba inda aka samu haka. to shine sai mala yace wata nazuil umma min ba'dihim fi zalika ballantana ce wai ya haifar ma al'umma sabani a tsakanin su a bayan rasuwan su fadlan an yakuna sababan li nash'atil firaqi ballantana ce wannan shi ya haifar da kungiyoyi wan nihal da kuma jama'a iri-iri wal madarisil falsafiya da makarantu irin na falsafa wal kalamiya da makarantu irin na ilmul kalam kama yadda in rafidiyu kamar yadda wancan ɗan shi an yariya ƙarya ce kawai ya kalli sahabbai ya gindaya masu don ya ga sun mutu to akwai bayan allah da za su kiyaye su a cewa kawai don kawai salon fassara da salon bayani waya ce wai wannan shi ya haifar da ƙungiyoyi na shi'a da khawarij da mutazila da ƙadariya da jabariya da murji'a waya ce wai wannan miyagun aƙidin wai saɓanin sahabai ne ya samar da su wanda khawarij su ne wanda suka zara takobi suka tinkari sahabbai sahabbai ne kuma suka samar da su kuma suka yaƙe su eh ina wannan tunanin shirme yake har zai manta ya faɗi kawai don ya kulle zuciyar shi da ƙin tawagan annabi shi a ‘yan uwan shi zagin sahabbai suke suna kafarta su kuma a ce wai ra'ayin sahabbai kuma ya samar da su ina ganin mai hankali ko ba zai yadda da wannan maganan ba malantana mutumin da aka ce ya taka mataki na malanta Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce an malakci lafis sahaba an raju ilatta ƙasimus tsani mala ya ce amma saɓanin da sahabai suka yi idan aka koma ma ɗaya ɓangaren dama ya ce saɓanin iri biyu ne ko ko dai na tanawu'i wajen salon fassara ko kuma na tazad ko to shine ikhtilafu tazad wa huwa ikhtilafu tazad shine sabani na cin karo da juna fama yathbutu anhum min dhalika sawa'un fit tafsiri malai ce wannan bai faru a tsakanin sahabbai ba gaba daya shin cikin tafsiri ne aw fil ahkam ko cikin hukunce hukunce in ma ya faru sai ya ce fa qalilun dan kadan ne wa huwa laysa fil usul al amma kuma bai da alaƙa dangane da abin da yake gudanar da rayuwar al'umma baki ɗaya almashhura fi dini abin da ya shahara cin al'amarin addini babu ina fata mun gano wannan da kyau sam bana tana ce sun zo da abin da ya canza sallah ko azumi ko zakka ko hajji ko maganar auratayya ko mu'amalan kasuwanci ko harkokin yau da kullum na zumunci da abin da ya shafa duk ba wannan gaba ɗaya fa babu amma kalli yadda ya karbin hali ya faɗa kuma hanyar rubuta ake tallatawa Allah shi kiyaye wa inna ma fi ba'd masail daqiqa malai yace sun samu sabani ne a wasu yan kananan mas'aloli allati hiya mahallul ijtihadi wanda shi ma fage ne na ijtihadi wa nazarin da kuma yanda suka yi nazarin abin da ke faruwa ya kamata a yi kaza kun gano wannan da kyau ko sai wani kuma ya ce ya kamata a yi kaza ƙarshen ta har suka raye suka mutu wancan bai san ma fatawan da wancan ya bada ta saba wa nashi ba jama'an da waɗannan ya ba fatawa ba su ma san waɗancan ba kai ne da ka zo daga baya malamai suka lekocin suka lekocin sai suka haɗa maka abin waje ɗaya har ma ka sani mutumin da ke rayuwa a madina ya faɗi magana wanda yake rayuwa a misira ya faɗi magana ta har sun mutu ba su haɗu ba don abin da ke cutar da mutane a yau wai sun ɗauka yadda duniyan mu ta yau take wai haka duniyan sahabbai take ba haka take ba sham ita ke kusa ma da madina in ka kwatanta su da wasu yankuna sai abu ya faru a sham mutumin da ke madina sai ya shekara bai sani ba amma yanzu zai yiwu yanzu bayan da za a abu ya faru ƙasa da minti ɗaya duk duniya ba a sani ba in ga baka sani ba ko to baka kama rediyo ne ko tv ba ko kuma baka shiga intanet ba ina fatan mun gano wannan da kyau wani abun ma yana kan faruwa kake sani to ina gaya muku da sabai ne suka rayu anan ko hatta fassara na saɓani irin wannan ikhtilafu tanawu'in ma ba za a samu ba ina gaya muku ba za a same shi ba hatta aka ji an ce ibnu mas'udin a fassarar aya ce kaza kun gano wannan da kyau ku amma misali a ce me mata suke daura a kansu ya rufe masa kai sai dan mas'ud ya ce dan kwali misali sai dan abbas sai ya ce ajiku ibnu umar sai ya ce fatala shi kuma abdullahi dan amr dana sai ya ce me kallabi duk waɗannan abubuwan me abubuwa ne daban-daban masu karo da juna ko guda abu ɗaya ne ba salon fassara ba ne shi ne ikhtilafu tanawu'i ina fata mun gano wannan da kyau amma irin wannan shirman da suke kawowa sai ka rasa gane wai ƙiyayyen ne ya haifar masu da duhun kai suke faɗa waɗannan abubuwan kuma idan wani abu ne ya kai ya komo har ma ya haifar da ikhtilafu tazat sabon nan fa ba fa tare ɗaya waje ɗaya suke wanda gidan rediyo ko wayan tangarahu ko intanet ko ɗakin taro yake tara su waje ɗaya ba fa wani ya tafi jihadi can inda bai ma san wani ya zo ya rayu a wajen ba har ya mutu a wajen ma ba a da labarin shi wani ma tafi can to ɗaliban ɗaliban shi an ji an yi karatu wajen sai a ji magana a hannunsu sai ce wani sahabi ya faɗa can wani ma ya ji ya rubuta wannan ya rubuta to wanda ya zo shari'in wani littafi ya ga littafin wani ya ga littafin wani sai kwaso maganganun sai ya faɗa wanda su har su gama rayuwar ma wannan bai san fatawan wancan ba wannan ma bai ma san na wancan ba dan tana ce wannan ne sabanin da ya haifar da abin da ya haifar har sahabbai su zama a waɗanda za a zo ana zagin su ana ɓata su ana ƙoƙarin zubar masu da mutunci haka kawai ba su sha ba Allah ya kiyaye shi sa kar ku yadda ku dauki dabi'a wallahi na cin mutuncin mutane dabi'a na zagin mutane dabi'a na kwakulo aibin mutane dabi'a na kokarin bata mutane suna wallahi ba dabi'a mutanen kirki bane dabi'an yan shi'a ne wannan dabi'an khawarijawa ne a dabi'an yan bid'a ne za mu zo in karatu ya kai mu wajen a yau za ku zo ku ji ahlus sunna ba sa haka yasa lokaci in naji ahalu sunna suna zagin malamansu ko suna zagin ɗalibansu ko suna zagin wani abin da ya kama da wannan abin ɗaure man kai yake me ke faruwa ahalu sunna ya lalace ya zama haka za ka zo ka ci ahalu sunna ba sa haka wallahi kana ganin ahalu sunna ya ɗauko irin wannan ɗabi'an yana yi ko to ya saki layi bai kan saiti ya ƙone shekul islam ibn taimiyya rahimahullah بعد أن ذكر أن آمة ما ينقل عن الصحابة والسلف ما ليش باين دي بياني dangane da abubuwan da aka samu daga magabata daga cikin sahabbai min al-khilafi fi tafsiri na sabanin fassaran alkur'ani min babil ikhtilafi tanawwu'i da yace sabani ne na fassaran nau'i kamar yadda muka yi sabani na fassaran dan kwalugo wa haza مالك وما هذا فلا بد من اختلاف مخفف بينهم مالك to irin wannan sabanin ba makawa aisi ina ba ta mun gano wannan da kyau saban nan lahajan su ɗaya ne wasu qurayshawa ne wasu kuma fa ba qurayshawa bane wani yana da hazaka da zalaka wajen iya bayani wani fa a ce dole ne sai bayani ya zama iri ɗaya su kansu a shi'an bayani iri ɗaya ne jama'a mun gano wannan da kyau ko ba nan suka faɗi a cikin usulul kafi cewa su abubakar da umar da usmanu sun danne ma fatima gadanta ba sai aka tambaye su kai me gadan sai suka ce gonan fadak da alfadara da takobi da garkuwa da silken yaƙi a cikin kuma littafin sai gashi sun ruwaito sun ce ba a ba mace gado na kadara idan uban ta ya mutu ya bar kadarori ni ko ina ganin kamar gona kadara ce alfadara ma kadara ce garkuwa haka takobi ma haka sirke ma haka kenan a wannan ruwayan nasu fatima na da gado kuma sun manta sun yi wannan magana so kuma suka wancan magana sun ɗauka sahabbai ma ‘yan uwansu ne marasa kan gado su suna ta yin maganganu ba sai yake ba haka sabon manzan Allah suke ba ina fatan mun gano wannan da kyau malin sai yake cewa kama yujadu mithlu zalika fil ahkam kamar yadda ake samu irin wannan sabani wajen hukunce hukunce sabai ba su waɗannan abubuwan ba wa nahnu na'lamu anna amata ma yattaru ilayhi umuman nas min min al-ikhtilaf malan yace mu fa mun sani mafi yawan abin da mutane bukatuwa yake kai su zuwa ga irin wannan sabani shine wajen abin da ya shafi hukunci ne ma na fikihu ba na samun hukunce-hukuncen fiƙo sun saba da juna ba ko ba haka ba ne shi ma saɓanin da gangara ke yi in aka ce malikiya sun ce kaza sai ga wannan fatawan ta saba ma na malikiya ko hanabila da sauransu jama ba faɗakin taro ne ya tara su ba aka yi mitin sai ake saɓanin wannan ya yi fatawan shi ya rubuta littafi ya mutu bai ma san da wana ba kun gano wannan kyau ko iyakan fahimtar shi ya rubuta wani ma ya taso ya rubuta to waɗannan gida dawon 'yan shi'a waje suka ɗauka ta irin wannan saɓanin da buƙatuwa na ilimi yake kai ga wasu malaman fiƙo su yi sai suka ɗauka wai sahabbai ne suka sa su yin saɓanin jama'a mun gano wannan da kyau ko saboda su sahabban annabi kawai suka tsana sabon annabi suka ƙiji suka ƙi suke ƙi Allah ya kiyaye malam ya ce ma'alumun abu ne sananne bal mutawatirun inda ammati awul khassa yace kai abu ne ma kowa ya sani a wajen mutane gama gari da mutane na musamman kama fi adadin salawat kamar yadda ya zo dangane da kunga adadin salloli wa makadirin ruku'iha da kuma yadda ruku'in zai kasance wa mawaƙitiha da lokacin yin sallan wa fara'idiz zaka da abin da yake farilla a kan zaka wa nusubiha da nisabin da za a fitar wata ayyuni shahari ramadan da ayyana watan ramadan wa tawaf da tawafi wal wuquf da tsewon arafa wa ramil jimar da jifan shedan wal mawqiqa to cugayar zalika da makamantan wannan akwai sabani a wadannan abubuwan duk kowa da jahili da malami ya san wannan inda ba a ce akan irin waɗannan abubuwan suke sabani ku don wani ya koma gefe yana zaginsu sai a ce yana da gaskiya amma suka iya kan gadon haduwa akan waɗannan abubuwan sai a ce maka wai sun yi saɓani waje kaza shi ya haifar da waɗannan ƙungiyoyin sai ka ce a kawo maka misali kuma a kawo labarin saɓanin daga gare su da isnadi ingantacce Allah ya kyauta ثم اختلاف الصحابة في الجد والأخوة Mala ya ce, kamar yadda aka sami saɓani dangane da gadon kaka, kun gano wannan da kyau ko? In kaka aka mutu aka bar shi shi kaɗai nawa za a ba shi, kun gano wannan da kyau ko? Nan ne aka sami saɓani, za mu zo babin fikiyo za ku ji wannan. Wal uhuwa da kuma ‘yan uwa, in mutum ya mutu, sai bai ‘yan uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, ya bar ‘yan uwa uba ɗaya. suwa ke da gado suwa ba su da gado kuma in za a ba da gadon shin za a ɗiba kuɗin ne a je a yi zakar misal hazal unsaye ne tsakanin waɗanda suke da gadon koko ya za a yi wafil mushirikati haka abin da ya shafi mushirika wannan hawi dalika da makamancin wannan mutum ne ya mutu sai ya bar matan auren shi mushirika la yujibu raiban fi jumhuri masail fara'id amma sauran ɓangarorin gado fa babu saɓani gaba ɗaya kan wannan ba saɓani yanzu wancan mushirka da yake magana a kai kai ne kana auren mata mushirka sai ta mutu tana da gado sai ta mutu kai kana da gado eh kun yi shiru ya kai ba ta daga ya kai baka da gado ma matanka bace qur'ani ya ce a baka gadan matanka ita kuma matarka ce har aka faɗi kasan da za a bada eh wa ya faɗa haka wa a cikin aya akwai inda aka ce sai kuma haɗa addini ne wane ne ya faɗa eh fuka ha'u suwaye suwaye fuka ha'u a wani littafi suka faɗa a'a to yi shiru ba ka da dalili jama mun gano wannan da kyau ko sai wasu sai suka ɗauko magana akan annabi ya ce waɗanda suke da saɓanin addini babu ga daidaiya a tsakaninsu la ya tawarathu ahalul me ku kawo na lafazin hadisin millataini babu gado tsakanin musulmi da kafiri da sauransu sai suka ce eh idan ya kasance ɗa da uba ne sai aka ce ya ɗaya ne ɗa ma yana da gadon uban shi wannan ubu mai aka ɗauko kuna fahimtar wannan da kyau ku wasu suka ɗauko suka ce a'a hana gadon da aka yi an ce ne kirista ko ba yahudiya idan kuma wannan mushirka ne ba magana a kanta ba mu jusiya ce sai aka ce a mun babu aula kirista ko ba yahudiya ma ta ci a ci gadonta sama da ita wancan ba ma gujiyar ina fata mun gano wannan da kyau duk maganganun ne fa irin waɗannan tattaunawa da suka yi ba inda suka yanke hukunci amma kawai sai suka ɗauko suka ce ka gani ko karanta muqaddimatat tafsir za mu zo mu karanta shi shafi na 17 wa hadha an-naw'u min al-ikhtilaf bayna as-sahaba malam yace irin wannan nau'i na sabani na sahabe lam yakun sababan fi tafarriqatil umma bai da wani hanya na raba al'umma wa nash'atil bid'a ko kuma ta da bid'a kama za'ama hadha ar-rafidiyul muftari kamar yadda wannan makarecin dan shi'an ya ambata وذلك أنه لم يكن في الأصول العامة لهذا الدين wannan sabanin ai ba ya shafi duk al'umma ba ne alladhi hasala al-khilafu fiha bayna ahli sunna wa ahli bid'a matsalan da za a ce wai shi ya haifar da sabani tsakanin ahli sunna da yan bid'a wannan ba irin wannan maganan gado na mushrika ko na kaka ko na kaza shi ya haifar da wannan sabanin ba ko shine dan me suke ƙarya Mala ya ce wa inna ma kana fi masailil juz'iyyatin wa daqiqatin waɗannan saɓani da sabai suke wasu matsaloli ne na gefe kuma ‘yan kaɗan haka. Al-ijtihadu fi ha sa'igun, ijtihadi game da abubuwan da sabon suka yi saɓani a kai mai yiwa ne, wal khatu fi ha magafurun, in ma sun yi ɗin sun yi kuskure abu ne wanda aka yafe masa da hadisi ya tabbata kan haka. Li'annahu nashi'un an ijtihadin min ghairi ta'ammudin. wannan ya samo asali ne ta hanyar ijtihadi ba da gangar suka yi ba lil mukhalafatu wai su saba ma abin da yake shine daidai da gangar iyakan abin da suka sani ne suka ambata wa qad thabata fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata a rayuwar annabi anna afradan minhum akhta'u fi ba'd masail al mujtahidina wasu daga cikin sahabbai sun yi kuskure ga wasu matsaloli na ijtihadi kama fi kissata adibun hatimin ta'i kama yadda ya zuwa cikin kissan adiyu ɗan hatim a ta'i lamma ta hada ikalaini a haduhuma aswad wal akharu abyadu yayin da ya ɗauko ta baibayi guda biyu ɗaya fari ɗaya baki faja ala yanzuru ilaihima sai rika dubawa zannan minhu anna haza huwa al maqsudu min qawlihi ta'ala yana zaton wannan shine abin da Allah yake nufi da yace ce حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ku ta cin abincinku har sai kun iya gane farin zare daga bakin zare kai ta cin abinci a ɗaki lokacin ba hoton lantarki ba ne yana kwance ne a ɗakin shi ya ci abincin shi ya ci ya ci ya ƙoshi kawai sai ya kwanta ya bacci can ya ƙara farka ga ɗaki da duhu ya ƙara ɗiba abincin shi sai ya ɗauko bakin zaren shi da farin ya duba ya gani in ya kasa gane fari da baki sai ƙara maidawa sai ƙara shimfiɗewa wannan ba ishtihadi ba ne jama'a mun gane to kaddar wannan shine zai raba al'umma sai gaya ma annabi sai ga aya ta sauka wannan bayani mala ce unzur hadis fi sahih bukhari hadis ya zo cikin sahih bukhari a kitabu saumi babu qaulin lahi ta'ala wa kulu wa sharabu har zuwa ƙarshen ayan karanta fatawul bari a mujalladi na hudu shafi na 133 lamba na 1916 da sahihu muslim a littafin da ke bayani akan azumi a babu anna dukhula fi sawmi yahsulu bi tulu'il fajri a juz'i na biyu shafi na 700 lamba hadisin 766 yanzu wannan ba sabani bane aka samu wajen fahimta ba sabanin fahimta wannan sai canza addini kuma sun yi a zamanin annabi kowa na samun irin wannan sabani wani ya fahimci kaza wani ma kuma shi ga abin da ya fahimta sai a ce wannan ne shi ya haifar da bala'in sunna da bid'a kafirci da kaza da kaza malai ce waqta lafas sahaba ila fariqaini an samu sahabbai wata na sun kasu gida biyu fi fahimi qasdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen fahimtar manufar annabi min qaulihi da annabi ya ce la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya sallar la'asar sai a bani quraiza wannan kuwa san wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a ruwayan ɗan Umar a kitabul magazi babu marji'in nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-ahzab karkashin babin da ke bayani akan dawon annabi daga yakin ahzab kan tafatul bari mujallidi na bakwai shafi na 408 dan bari sun 4100 da tara da sha tara ina fata mun gane fa salla fariqun minhum fi tariq wasu daga cikin sai suke sanya kan hanya suke sallasa kan hanya wa fariqun akhar lam yusalli illa fi bani qurayza sauran kuma sai ba su salla ba sai suka je bani qurayza ina fatan mun gano wannan da kyau kama hasala li ba'dihim kun gani domin wannan abin da ya faru su wasu sai suka fahimci annabi kawai yana kwadaitar da su ne su yi me su yi sauri amma in sallah ya kama su akan hanya sa iya yi da sallah ya kama su akan hanya sai suka yi kun gano wannan da kyau ko su kuma waɗancan suka ce ina ai manzan Allah nufi yake kwal kar a saki ai sallan na sai banu qurayza shi yasa da lokacin sallan yayi sai suka ki kun gano wannan da kyau ko sai da suka je banu qurayza wannan sabanin da suka yi shikenan kawai sai raba al'umma a ko ba aka samu shi'a aka samu sunna aka samu khawarij aka samu da shi wannan ya wannan ne ya samar da wannan matsalar irin ba sabanin kenan kuma da annabi ya zo bai aibata ma kowa ba to shine sai yake cewa kama hasala li ba'dihim kama yanda aka samu wasu daga cikin sahabbai wani abubuwa ya faru da su irin wannan ba'dul mukhalafat al mutaawwilina wanda suka samu sabani amma kuma suna da wani tawili karbabbe da ya haifar da wannan sabanin shine sai mala yace misali qissati Khalid radiyallahu anhu kaman kissan Khalid mun gano wannan da kyau ko kama fi da Khatib ibn Abi Balta'a kaman kissan Khatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu mun karanta shi ku lokacin da ya rubuta wasiƙa ya ba wata kuyanga ta tafi da shi wannan bayani karanta hadisin da ya zo cikin sahih bukhari a kitabul istitabat al-murtaddin a babu ma ja'a fil mutaawwilina kan tafatul bari juz'i na shafi na 304 lamba na 999 da sayo muslim a kitabu fada'il sahaba babu min fada'il ahlul badarin jaladi na hudu shafi na 1900 lamba hadis na 1941 da 41 da lamba na 2494 diyan kawo nan wasu daga cikin ba sun ce a kashe khatib ba eh dai za ka ce kai me sa kai ya faɗi dalilin shi ko bai faɗi ba annabi kuma sai ce a rabu da shi wannan ya haifar da wani sabanin sabai ne sai ce wa ta Khalid da kuma kissan Khalid ma bani Khuzaima ta da kabilan banu Khuzaima da aka tura shi ba su iya faɗin aslamna ba sai suka race saba'ana haka ne ya bi garidi ya kashe fi hawadisin katira ya ce abubuwa da dama sun faru ya hulu zikiru ya tsulu zikiru ha in aka ce sai an ambace su duka ana abin zai tsawo ma'a haza lam yu'athimuhum an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi bai ga sahabbai sun yi laifi ba latana ya zarge su mun gano nan kyau ko kuma wannan bai zama dalili na aghyar al'umma ala dinillah wai canza al'umma dangane da addinin Allah ba li'anna akhta'uhum nash'ad an ijtihadin kuskuren da suka yi ya faru sakamakon ijtihadi ne au ta'awilin ko tawili wa qadar rafa'al haraja fihi an al'umma kuma sabani irin wannan an ɗauke shi daga al'umma ba laifi bane ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum